الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احفري لنا بهذا المحضر واستعطفي بنظرة تأتي لنا بالظبر قل اللهم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ولك فدا يا محمد اللهم يا الله مالك الملك يا مملك الملك توتي الملك من تشاء kai ke ba da mulki ga wanda ka so min halkika daga halittarka watan zai'ul mulka kai ke kwace mulki kai ke fiske mulki min man ta sha ga wanda ka so wato izu man ta sha Allah kai ke girmama wanda ka so ka ɗaukaka shi fi tiyadil mulka ka bashi mulki wato zillu man ta sha kai ke kaskasta wanda kake so bi nafihi ka fiska mulki minhu ga hannun shi bi yadaka alkhair alkhairi da sharri yana a cikin ikon ka ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne bisa komai tulijul layla fil nahar kana shigar da dare a cikin yini isna isnata ashrata sa'atan awa goma sha biyu shi dare allai الليل اثنتا عشرة ساعة دري أواشاد والنهار كذلك يني أواشاد وفي بعض الأوقات أساش اللوكتا يأخذ الله تبارك وتعالى ثلاث ساعات من الليل سي الله يتوشي ساعة أكو ندري ويجعلها يميل إيجا في النهار فكما تكين ويسير النهار سيري يقوم خمس عشرة ساعة أو أشادر والليل تسعة ساعات دري كما أو ترى وتارة وللوكة يرجو سيداو حتى يقع الاعتدال حتى يديتوا يأوتو ويأخذ ثلاث ساعات من النهار سيسراش لوكر أو أكو ليلي فيقول الليل سيدرن شين زي كما خمس عشرة ساعة أو شابها والنهار يقوم تسع ساعات أو ترى الذي يقدر أن يفعل هذا wannan da ke da iko bisa ya aikata wannan qadirun ala an yumallika ummata muhammadin madaina kisra wa sana'a al-yaman mai iko ne ya mallaka ma al'umman manzan Allah biranen kisra da bila biranen sana'a al-yaman ko mina da kai ba su so wa tulijul nahar Allah kai ne ke shigar da yini fil layli a cikin dare wa tukhrijul hayya kana fitar da matacce min almayyiti daga kana fitar mai rai min almayyiti daga matacce kal insan kana fitar da mutum wa tsayri da tsuntsu min alnutfati daga mani mani ya fito daga mutum wal bayda qay ya fito daga tsuntsu tsuntsu mai rai ne qay matacce wa tukhrujul mayyita kana fitar matacce kan alfati kaman mani wal bayda da qay min alhayy daga mai rai wa tarzuqu man tasha kai ke ba wanda ka so kana arzuta wanda ka ga dama ka so ka ba shi arziki bi gairi hisab ba lissafi ma'anar bi gairi hisab rizqan wasi'an arziki mai yalwa Allah tabaraka wa ta'ala huwa malikul mulk shine mamallakin mulki yu'ti liman yasha'u kayfa yasha Allah na ba wanda ya so yanda ya so wa kal waqa'a ma bashara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya bushara da shi ya auku fajawwahu dawlatayn al-kabiratayn aiko musulmi sun gurguza daular nan guda biyu manya amma al'awwal amma gwamnati daula babba ta farko allati hiya daulatu faris daular faris faris wa kanat akbar daulatin fil alam daular faris ita ce da mafi girman daula duk duniya a shi ne alif lani wani bacin ru farisa tarin jayiru kaga lokacin faris ita ce akwa daulatin fil alam hatsamuha sahabbai sun kakkarya ta hatta tsara sai da sako ma ujuman ba ta an bajin sunan da hakama fi al muslimuna musulmi suke hukuntar da suke mulki suke aza hakimai suke hukunci ila yawmin hada har yau musulmi suke da fawa a fari wa dawlatu thaniya daula ta biyu salabaha al muslimun musulmi sun kwace ta min jami'i musta'maratiha daga dukkan turawan mulkin mallakarta fa baqiyat yanzu ta wanzu daulatan saghira yanzu ta koma daula ya karama wa tasallaba almuslimuna alaihim musulmi sun samu fawa kanta hatta dakhalat daulatul muslimina fi europa har daular musulunci yanzu ta shiga ƙasar europa Allahu malikal mulk Allah shine mamallakin mulki yutul mulka man yasha yana ba da mulki ga wanda ya so to shehu zai kawo sabon karatu shehu ya ce idza rabi anil halki in Allah ya yarda da halitta ana cewa Allah abin da yake so kamar yanzu ga wata azumi ai kowa yana ma Allah abin da Allah ka so a kare baki da rana kowa da rana annabi Muhammadu da daddare kowa ya koma jibrilu to shi ne in Allah ya yarda da halitta idza ata'u idan bayan Allah sun bi Allah to mallaka fihim as-salihina sai ya kawo musu tarakuna da kirki arbaban rahama masu rahama washafaqa masu kyautar su in mutane na bin Allah to sai a ba su shugabanni masu kyautar su wai za a kau idan mutane na saban Allah mallaka arazilan naji sai ya mallaka kaskantun mutane a cikin su washe rarahun mutanen banza idan mutane na sabon Allah to sarakunan da Allah zai ba su masu mulkin su sai a sallado musu mutanen banza kama yushiru ilayya hadith kamar yadda hadisin da zamu karanta yake ishara gare annabi yace kama ta kununa yuwalla alaikum yanda kushe haka za a shugabantar da al'umma cikin ku ala musa alayhi salatu wassalam annabi musa yace ya rab an tafi sama to ka ji duk abin da ke rikitar da mahajubai an tafi sama Allah kana sama wani an fil ardi muna ƙasa ai an ce sama wannan zaka ce kai ai wani yayi sama ah alhamdulillah ai wani su an sama yanzu to ka sama ya taka duk da hausa ibara ce kawai Allah kai ne saman Allah kai ne saman kowa Allah mu kuma muke ƙasan ka ba inda mutum ya taka ko ledar da yake taka mai a hausa ba ba taka ta ba kai fa na arito idza ka anna Allah muna ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa da kai Allah ya wuce iya gane yaddarka da mu wata tsaka alaina Allah ya wuce gane kai fushi da mu kala Allah ce Abu Sa'ad mai sauki ne idza wallaytu fiikum khiyarakum idan na shugabantar da zababbinku a cikin ku in na ba ku shugabanni na kirki fa'alamu ku sani anni ankum radin ni na yarda da ku wa idza wallaytu shirakum idan na shugabantar da mutanen banza zalika dalilun ala suqdi shine dalilin na fushi da ku wa kana al-hajjaj ibn yusuf shau yake hajjaj ibn yusuf ya zamo malikan sarki jairan sarkin banza safakan mai zubar da jini قتل مئة وسبعين ألفا من المسلمين يا كش مسلمي دبو سبع دبو تري دبو سبعين كما ما هو مسلمي فازاري با da ya ji ana jira kai wani Allah mai baiwa Allah mai baiwa ilimi sai ce a zo da shi ya ka zo shi suna magana dama akwai jallat shi wani lokacin jallat yana can baya yana cikin hira da shi kawai sai kat sai a sokar da kai da takobi yana ana cikin ganawa da malamin kas sai da ya kashe malamin da ya shahara da malami mai ibada da malamin da in ya bada shawara ana jin daɗi da malamin da ke sulhu in yana unguwa ba a faɗa mutanen kirki malamai sai da ya kashe mutum dubu ɗari da saba'in kuma da zai zo makka yace kafin in zo ina son wane ne gwamnan makka aka ce abdullahi ibn zubair shi dai wannan abdullahi ibn zubair yace to kafin in zo a kama shi za mu kawo fu juyin mulki ina son a kama mani shi a ɗaure mini shi ga iccen da biyu a canke kwana uku iya kwana uku a saukar da shi a kashe ni shi sannan wannan kama ban ganin ta a ruguza min ita zai shi ya gina ta ya canza ginin manzon Allah don shi ya yi gini ya shigar da hisuwar Ismaila don Aisha ta ruwaito annabi ya ce ba don mutanen ki sabbin musulunci ba ne da na mai da ka'aba yadda annabi Ibrahim ya gina ta Abdullahi Zubairu da ya samu dama sai shigar da hadda hisuwar Ismaila shine Hajjaj ya ce ya zai kawo musu ƙari cikin musulunci haka manzo Allah ya yi annabi dubara ya yi annabi isa ka'aba ne yace ita ka'aba a rota zai sake gina ka'aba zaka wannan ginin na ka'aba na Hajjaj ne kuma Allah ya kale ba shi dama aka kashe Abdullahi bin Zubair ya shigo yasa aka aiko ma jaujawa aka rubuta Ka'aba aka yi ta kuka yace kwantar da hankali za a gina muku wata to ai kaga dole a samu mai wa'azi go Hajjaj bin Yusuf ya kashe malami dubu ɗari da saba'in wa khatabahu ulama wasu malamai suka yi ƙarfin hankali ƙarfin hali suka ne magana kalu da suka ce mai ittaqillah sai dai haka shi ranka dai ka ji tsoron Allah wa ajin kai adalci ka misli Umar ibn al-Khattab ka zama kamar Umar ibn al-Khattab li'annaka adrakta khilafata Umar ka san tun kana yaro ka riski khilafa sai na Umar kaifa la takunu ka misli Umar ni da ba za ka zama kamar sai na Umar ba malamai ne kuma قال لهم جوانا كلمة لسوكي بتيوما سيتي تبذروا أتعمر عليكم تبذروا أتعمر عليكم كنا سيمكو آدلتي كوا يزمو كبو كمر أبو ذر الجفاري أبو ذر بيه فانا دفولي يوشا كن كمشا كولي kun kimshi hatsi kun kimshi sutura ku da yake jin daɗi mutane na cikin yunwa da wahala ku zo ku ce wai maku adalci kowa ya zama mai gudun duniya kamar Abu Zarrin Abu Zarrin al-Ghifari bai da komi shi daki ne komi baya da daga buta sai sanda ni kuma sai in zama maku kamar Umar din da kuka ce ku zama kamar Abu Zarrin al-Ghifari dole na sai na yi maku adalci na koma kamar sai na Umar ai kuru ka Abi Zarr yace tabazzaru wa ta'ammaru alaikum shehu zai fasara ku zama kamar Abu Zarrin al-Ghifari shi abu zarar aljifari shi ne wanda ko da manzo Allah zai je yaƙi ya fita fato makata shi bai samu fita ba manzo Allah ga mai tambaya ina wani ina wani ina wani ana kawo hanzari ina wani ina wani ina wani can sai manzo Allah ya ce ina abu zarar aljifari sai ka ce aiko lallai sai kuwa ce lallai to aiko na ji ya ce zai zo an sai ka ce to lallai a bincika me hana shi fitowa can sai ga cikin duhun dare sai aka ji haniniya a dan hawa sai manzo Allah ce kun abazar ina jin kamar kamshin Abu Zarr ne sai ka ce aiko shi ne sai manzo Allah ce rajulun yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'athu yawm al-qiyamati wahdahu shi mutum ne da yake yana tafiya shi shi kadai bai da abokin tafiya don kan ma ya biya mutum zuciya wani kuma ranar mutuwa zai mutu shi kadai cikin daji kuma haka aka yi ranar kiyama zai tashi wuce aljanna shi kadai shi bai da alaka da wani abu na duniya to ku zamo kamar abu zarrin fi zuhudi wajen kyamar duniya wani ibadati sannan wajen bautar Allah ba ba kama hannun yaro ni kuma akwai sai in zamo maku ka Umar ibn al-Khattab kamar sai na Umar ya awilu nan kaga shi Hajjaj ya awilu yana fassara kaular Rasul maganar manzon Allah ne kamata ku nuna yi walla alaikum yadda kuke haka za a shugabanta muku shugabanni shau ya ce wani zamun mulki alaihi kiwamul ashiya tsarin gwamnati to in an tsara gwamnati to nan ne an tsara komai idan aka zauna aka yi mitin aka tsara gwamnati tattalin arziki to an tsara komai ga yi nan idan ajalal malik idan sarki ya adalci nazaratin barakatu fi zar'i wa zar albarka za ta za ta sauka a cikin noma da kiwo shine hatsi da hantsa noma da kiwo kiwo da noma wa tijara albarka za ta sauka cikin kasuwanci fayasul mal in sarki ya adalci sai dukiya ta yawa hannun mutane wai za ka sural mal in dukiya ta yawa hannun mutane ya zan kuɗi ba su koma cikin akawun ba a wayar rijal to shikenan sai sojoji su samu ƙarfi wai za ka wayar rijal in sojoji suka yi ƙarfi ƙauyaci daula gwamnati za ta yi ƙarfi idan aka biya ma sojoji da jami'an tsaro 'yan sanda ya zama an biya musu bukatunsu ba su cewa ihin wajen kowa gwamnati ta yi ƙarfi ba maganar cin hanci da rashawa amma wata ya yi ko albashi babu sannan albashin bai isa mutum waka wuyar malik sai sarki ya samu ƙarfi wai za jarar malik idan sarki ya yi zalunci rufi a barakatu min zarɗe wa zar sai Allah ya ɗauki albarka hatsi da kiwo wa kasalati tijara kasuwanci ya samu tasgaro wata karan nas haka kawai mutane a shiga talauci wai idan takaran nas idan mutane suka talauta da ufar rijal sojoji masu tsaro za su samu rauni wai za da ofar rijal idan masu tsaro suka samu rauni za a bace daula gwamnati ta yi rauni wanda ofar mul mulki ya yi rauni kullum wuta allukun dukkan wannan noma kiyo kasuwanci kudi hannun mutane makamai a wajen gwam akwai akwai jami'an tsaro muta allukun ya ratayu bi adlil malik in sarki shugaba ya yi adalci ya yi adalci wa jauri ko ya yi zalunci wa malikul wahidun sarki ɗaya min mulkin duniya daga sarakunan duniya ghadabu fushi ne yujibu haramar duniya yana wajabta rugujewa duniya kullum gaba daya fa kayfa bi ghadabi malikil muluk ya kace mahushin sarkin sarakuna alladhi huwa Allah ajarana Allah min Allah ya tsare mu daga hushin Allah lamma wulliya Umar ibn Abdul Aziz da aka shugabantar da sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ya zama wata rikin musulmi shine ake ce ma ajalu bani Marwan shine a zamani nai da kura da zaki da akuya sai su ciwo waje guda saboda adalci a zamanin sa ne ba a kulle gida ba a kulle shago a zamanin sa ne za a kawo mutum zakka ce kash da shekaran jiya zan gobe da kuɗi kuma an gane mutuwa ce jettin da aka gane ranar da kura ko zaki ya ci akuya ranar da wani ya bar takin sa da shagon saboda aka yi sata ranar da wani na da kuɗi wani ya kawo ya ansa ana mamaki me ya auku bayan watanni sai aka ji ashe Umar ibn Abdul Aziz ne ya rasu saboda shi ya kame kai ne daga komi na gwamnati sai kowa iya kai amma in kana shugaba kana tunanin ga allocation ya zo nawa zan dai iba a to sakataren gwamnati ba shi ma zai iba duk mai hannu council wajen meeting su ba za su iba amma in shugaba abinda ya zo ka ba da shi yanda ya zo bakin haƙƙin ka a ba mai tabawa ba wanda isa to shi sai na Umar Abdul Aziz na gwamnatin ma haƙƙi ne ya saki bai so to shi yasa ba mai ake ana ce za ka tin a adalu bani marwan to ga yana shi ma za a yi wa'azi don haka bai kamata kana shugaba ba ka ce ba ka san wa'azi Umar ibn Abdul Aziz da ya zama sarkin musulmi wa'azahu alimun sai wani malami ya mai wa'azi amma malami na Allah in kai ba malami na Allah bane ko kai wa'azin bai shiga in ya shiga kunna da mata guza fita wa qala lahu sai yace ma Umar ibn Abdul Aziz idan aratta an taf'ala al-khair fa walli ahla al-khair in kana son kai alkhairi ka shimfit adalci to ka samu shugabanni ma'abuta alkhairi ka jibince su kana son gwamnatin ka kai adalci ka samo mutanen kirki ka sa cikin gwamnati idan aratta an taf'ala alkhair in kana son ka aikata alkhairi fa walli ahli alkhair ka jibinci ma'abuta alkhairi fa kala yace ka fadi hamu idan ka isa wannan wa'azi ko ya isa wata in samo na kirki ko to ai ko zan samu idan wallaitu ala alkhair ya maluna alkhair idan na samo ahli alkhair za su aikata alkhairi shehu zai sake kawo ta hikaya kana malikun min almulu akwai wani sarki daga manyan manyan sarakuna kharaja ila alfalaki tasayyad ya bi ta dokar daji farauta da ba al'ada su ne za a je yawon shakatawa fankaza an jama'atihi sai bace ma jama'arsa harka ta lalace ya bi ina ganin barewa ya bi ya biye mai gudunta cikin gudun nan ya bi daji fanka za an jama'a ce sai ɓace harko abu ya ɓace a ce shugaban ƙasa gwamna ko shugaban ƙasa ya ɓace an ba da sanarwa shugaban ƙasa jama'a ya ɓace harko abu ya ɓace don cikin awa guda satar da za a yi ta ɓace fanka za an jama'a ce sai ɓace wa zallafin bala ne ne in kaza an jama'a ce shawai ce zallafin bala ya ɓace kawai da larabci zaka ce in kaza an jama'a ce fadaraka wal adash ai ko kisa ta cin mai bala'in da yake samu wanda ya bace na harko kisa faja'a ila rajulin sai ya zo ma wani mutum inda hubusal yana da gadina faƙala da hu sarki ya koma bara sai ce ma mutumin gadin nan mai gadina aqini min busali da Allah ka bani wani abu daga gadinarka fa aqahu samaratan sai ba shi samaratar ko samaratar ne? samaratar sai ba shi wani ɗan ice ko mine ne mai ɗan ice fashakka ha sai tsaga ta fashe riba sai ya sha fawada da ma'an abin mamaki cikin ɗan icen nan ko mine ne sai ya samu ruwa hulwan mai daɗi kasiran mai yawa kin samara cikin ɗan ice ne guda fa'ajabatul bustan sai mamakin wannan gadina yanzu duniya akwai gadina ɗan icce guda ka tsada ka sha ruwa sai ka ƙoshi kai Allah da baiwa yi wa an mara da ƙarfi sai kulle da zuciya ta yi in Allah ya sa ya koma ma mulki ne ya gane aka gano shi ya kudu busta da ƙaharar sai ya kwace wannan gadina ya canza ƙara ya fito amma kuma bari dai kai ya zama in sake an wani na wulli sama ta ƙura ƙara ba da ɗan ice wani guda fana wala ƙura sai ba shi ɗan ice ɗaya fa shakka hayan tsaga ta saboda da haya da sakan sai same ta ta bushe laika fiha kasratu ma'in digo ko guda na ruwa babu hamidatan mayyali fa kale ce subhanallah ma haza mina ne wannan ƙalar rajul sai mutumin da ya ce la'allan malika yuraji uniyatu ranke daɗe ya sake koma ma niyya ce ina ganin niyyar ranke daɗe ta canza ma'ana ranke daɗe ka tuhumi kanka hal na waita shay'an bayan ka ji ɗan yacce nan ko ka yi ne wani abu fa ta zakkara ya tuna annahu nawa lallai ya yi niyyar annahu ya hudul bustana qahran zai kwace wannan gadi na tilas fatabaddalat fatabaddalat halatul bustani fil hin sai halin gadinan nan ya canza nan take falamma la wata wata da ya niyyar tuba raja'at sai ta dawo waraja'at istimar sai ɗayan iccen nan ya dawo bi hali ha yana sake bashi wani sai samu ruwa ciki kuma cikin ruwan nan akwai koshi shehu ya ce alkhairu kulluhu fil istiqama duk alkhairi na cikin istiqama abin da ake ce mai istiqama ya zama duk halin da za a same ka ba za ka ji haushi ba halin madalla wa sharru kulluhu fil ayujat sharri duka yana cikin karkacewa halin asha shehu zai sake fassara tukhrijul hayya kana fitar da mai rai min al mayyit daga matacce fi tawilun akwai fassara da yawa تخرج الحية كان بدد ميري المسلمة Allah kai ke fitar da musulmi min almayyiti daga kafiri ka duba ikrama fa dan Abu Jahl ya isa aya babban magana ce wannan dan Abu Jahl manzo Allah yace ya kwanta a cikin dare yana bacci ko da yawa ya gari yana falkawa sai ce jama'a jiya na yi wani mafarki amma mugun mafarki ne na yi mafarkin an tayi shi kiyama sai na yi mafarkin aljanna sai na ga wasu irin manya-manyan benaye cikin aljanna na ce waɗannan benaye nawa ne sai na ji amsa hatifi na cewa na abu jahal ne na ce wallahi la yi dukuluha wallahi la yi dukuluha jikin rahaman manzan Allah annabi na falkawa ya ce cikin bacci har na falka ina wallahi la yi dukuluha na rantsa da Allah abu jahal bai shiga aljanna to amma jama'a ni kuma nayi mafarki mafarkin annabawa gaskiya ne benaye ne na Abuja ne amma wallahi zai yi tsaye bai shiga wallahi zai yi tsaye bai shiga rana bata faɗi ba kawai sai ga yanayi ya canza annabi na zaune shi kuma dama annabi ba abin da bai sani ba kawai sai dai aka ji a cewa ya ci kuma liyawma ikramatu musliman wala tasubbu aba فإن سباب الميت يؤذي الأحياء ولا يصل إلى الأموات الله ده ويسن يجي يو إكرما دان أبو جهل gaya can tafiya yana gab da shigowa Madina don Allah in yazo kan wanda ya zagi Abu Jahal daga yau na hana zagin Abu Jahal ikrama shi da ba zai ji daɗi ba shi ka Abu Jahal ai tashi ta kare ai ko rana ba ta faɗi ba sai ga ikrama ya musulunta musulunci ya yi kyau ya zama daga cikin manyan sahabban manzan Allah kaga kenan Allah na fitar da mai rai irin ikrama daga matacce to ka duba Khalid Walid dan Mukira dai akwai ma iri ne Walid ibn al-Mukira to ga dan shi Khalid Khalid ibn al-Walid yalidu kafirun musliman kafiri sai ya haifi musulmi wata fassara ce wace tukhrijul hayya kana fitar da mai rai al'alima kana fitar da babban malami min al-mayyit daga jahili tajidu jahilan zaka samu jahili yalid waladan sai ya haifi da fa ya kunu aliman ya zama babban malami wal aks haka nan zaka samu babban malami sai ya haifi da babban jahili au tukhrijul hayya kana fitar da mai rai alƙalbar hayya Allah kana fitar da zuciya rayayya Allah kana fitar da mumini wali min almayyit min an-nafs almayyitati daga rai matatta ha ji Abdullahi ibn Salul Abdullahi ibn Salul ra'atul munafiqina shugaban munafikai shau yace a Madina annabi akwai munafiki munafiki 300 sahon gaba suke zama sahon gaba da annabi ya zo za su ya rasulallah ya rasulallah akwai mata mace ɗari da saba'in milafika a madina kai wata rana shehu yake hadisi ya kawo sai da manzo Allah wata rana ya hushi yana saman mimbari ya ce wani miƙe kai milafiki ne aka ta ɓaci ta yi zahira a huta ta annabi ba kyau wani tashi kai milafiki ne inda almunafiki na gobe wanda tashi kai munafiki ne sai na umar yace ka baci yace ran na haka ne shi ya tashi wanda tashi kai munafiki ne wanda fita kai in za ga nan kai munafiki ne wanda ka sai ka ba luri kai munafiki ne sai na umar yace wo Allah ka tsaye da abun nan Allah ka tsaye da abun nan dama muhaddisi yana waya da Allah annabi dai aka samu annabi ya huce ya ce ma Huzaifa ka same ni ɗaki da daddare in gaya ma munafikai kaga abin da sai ayi to amma ba cikin mutane ba ya shiga da shi ɗaki ya ce wane munafiki ne wane munafiki ne wa ya ce ya rasulullah wane fa ya ce ni ke gaya maka wane ya ce wane ya ce wane munafiki ne ya ce sai da annabi ya lissafa ya mai mutum ɗari uku duk da su ake madina har yaƙi da su ake zuwa wajen azumin ramadana da tarawihin nan da suke zuwa kowa na abutai da ya kwankwalewa in annabi ya fito daɗin baki ga mace ɗari da kusan ɗari biyu ɗari da saba'in munafikai sai da manzo Allah ya gaya ma Huzaifa sai na Umar ibn al-Khattab yana sarkin musulmi in mutum ya rasu musulmi sai ce ku je ku dan leƙa mun Huzaifa hito dan an ce an ga Huzaifa ce ba munafiki bane Allah dan an ce Huzaifa bai hito bai ce ku je ku yi mai sallah kila munafiki ne tunda Allah ya hana annabi wala tusalli kai ran lalle sai da ya kira Huzaifa yace Huzaifa na hada ka da girman wanda ya aiko manzon Allah da gaskiya ranar da manzon Allah ya lissafa ma munafikai bai hudu Umar ibn al-Khattab ba sai ya hushe da kuka sarkin musulmi yace kai na bari Allah ya ga Huzaifa ka ji sunana ni ban ce ka ga nan kowa ba yace ban ji sunan ka bai cikin na gode ma Allah to shine Allah na fitar to ji Abdullahi ibn Ubay to amma ka duba dan shi Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay shi kuma yana cikin jigajigan safan manzo Allah shi da yake annabi kai mani izini in zo da kan ubana yace la an yatahaddasa an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu ji ashabahu so haka mutane aje a kama fira muhammad ya fara kashe sahabbai ne joyi munafiki ne amma annabi yace so haka a fira muhammad na kashe sahabbai ne tun da haka ake cewa to manzo Allah ma yace sahabbai ne da zai rasu yayi wasici annabi ya bada rigarsa annabi ya bada rigarsa aka kai mai yace ba ita ba waccan singlet wadda an liƙe ga jikin shi zai da wannan riga da kowa na isa mu waccan mijisada wadda an dan fara da ciki ne ita zai bani shehu ya ce radiyallahu anhu ashe munafikai na jiwo yace shi yasa Allah dai ya san munafikin da ya tuba ranar da ya mutu sun ce to ko ko yana cikin munafikan nan dai yace an so mai waccan rigar ta jikin manzon Allah kaga kenan ya san annabi ashe da gangan ya kai sannan ya je zai ma annabi annabi ya je zai mai sallah ya yi wasiti abdullahi ya zo ya ce ya rasulullahi babana ya ce kai mai sallah ce tashi mu je don kai sai na umaru ya je ya ce ba kai annabi ya ce sai na yi ya ce ba kai ya ce sai na yi annabi ya tsaye umaru ya tsaya tsakanin gawa ya sa ya tara manzon Allah annabi ya ce umaru ba nuri sai da annabi mai sallah yana gama aka ce wala tu salli ala ahli Allah ce ina bayan Umaru sai na Umaru ya ce amma har na gamu da Allah ina tuna karfin halina ni gano ni haƙe shiga tsakanin annabi da wani yace wallahi ban san nayi ba kai muna ganin karfin halina to kaga Allah ya fitar da Abdullahi ibn Abdullahi ibn Salul ba Allah don haka shi dai Allah ka kyale Allah da bayi ne kawai idan matar nafsu shawa ya ce idan nafsu ɗinka ta mutu ya zama nafsu wadda za ka yi sabon Allah to in Allah ya sa nafsu ɗin nan ta mutu doyin nan maratibu ta bubbuge su al'amara da su allawama ta kai almulhama har ta kai mutma'illa har ta kai radiya daga nan ba ta koma kalbu ba to shine in nafsu ta mutu ya zama kai ba ka da nafsu hayyar kan shi ke nan zuciyarka ta rayu nafsu ta kafin kalbu ka zama mumin tukhrijul hayya wa tukhrijul mayyita min alhayy kana fitar da matacce zuciya min alhayy kana fitar da gawa daga mai rai ai wa idha hayyatin nafs idan nafsu ta rayu ma talqalb zuciya ta mutu shawai hadihi arba'u ayatin ayoyi ne hudu قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا الله يتي فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتان من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والذين قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذين عند الإسلام وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كما أربع آيات آية هدو كن مؤلقات سنة راتي ما بينهن وبين الله حجاب باسو da shamaci tsakanin su da Allah falamma umira bi inzaliha da aka yi umarni ko falamma amara da Allah ya bada umarni bi inzaliha da saukar da ita ila al-ardi kasa shakal hadhihi al-ayul arba ayoyin nan hudu sai suka kai koke ga Allah Fatiha ayatul kursi ayatan min surati ali imran shaydallahu da qul allahumma ya rab ya Allah la tunziluna ila man ya'sika kada ka saukar da mu ga wanda ke sabanka la qudrata lana bi mujawarati man ya'sika Allah ba mu iya ba mu da iko mu yi makwabtaka da saba maka قال الله تبارك وتعالى الله يتي وعزتي وجلالي وعلو مكاني لا رنسي da girma na da jalala ta da daukakan matsayina la yaqra'u la yaqra'u kullu insanu wani mutum kowa ne ne ba zai karanta kuma dukkan kullu salatin bayan kowa da sallah fatiha ayatul kursi shahidan la qul allahumma illa wajaba lahu aljanna sai aljanna ta wajaba kai وإلا نظرت إليه سبعين مرة كما والله سيلا كان ليس سبعين كل نظرة قوة كان أقذيله فيها سبعين حاجة زنبيا ما يبقاك سبعين أدناها أرما المغفرة إن يجب فرضين سكا يتولى زنت سكا سوكا ولا أربع آيات آيوين هلو شو معنا يا ميمي تازن قوة يكاما بأجبا فاتحة الكتاب آية الكرسي شهيد الله قل اللهم malla zama iradahunna wanda ya lazimci karatunsu falahu ma zikira an bashi abin da aka ambata aljanna kallon Allah sau saba'in sannan kuma da biyan bukata saba'in da kowane kallo karama gafara la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika وليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير ولم تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخترا وما عملا من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نبطه والله رؤوف بالعباد لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فوقوا كلام مؤمنين يدعى لا يتخذ المؤمنون muminai kada su riki alkafiri na kafirai auliya a masoya kada mumini ya ɗauki kafiri aboki shi malam murtala a nan sai ya ce abu takar wanda in ya samu abin farin ciki ke murna shi ne abu takar in matsala ta samai kai ma wai kana juyayi duk wanda soyayyar ka ya kai kai murna da murnarsa kai bakin ciki da bakin ciki nai to shi aka ce ma ka so shi to in kafiri ne kakka yadda da wani amma in dai ya zo ka miƙe ranka ya daɗe ranka ya daɗe barka da zuwa ai ba shi ka nuna soyayya a wanda za ka damu da damuwar shi kuma wanda murna za ka yi da farin cikin shi to duk wanda a kafiri kakka yadda ka damu da damuwar shi kale shi yuwalunahu kada mu'minai su ko kafirai wa yusadiqunahum kada su yi abutaka da su min dunil mu'minin in ba mu'minai bane la tatrukil mu'minin kada ka bar mu'minai wa tusadiqul kuffar kai abutaka da kafirai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan yuwalihim duk wanda ya so kafirai falaysa bi shay'in ba ya bakin komai min Allah ya cikin addinin Allah falaysa fi shay'in ba bakin komai yake ba min Allah ga Allah ko falaysa min dinillahi fi shay ba bakin komai yake ba cikin addinin Allah to inda zaka so su soyayya bata cuce ka ba illa an tattaku sai in kun ji tsoron tuka cuta minhum tas shi adda mulki to kana jin tsoron ya cuta ta ma to wanda sai kai harkar diplomasiya shi ya halatta musulmi ya kai ambasada a ƙasar kafirai hanyar diplomasiya da in bai kai ba kafirai za su biyo su yaƙi musulmi illa an tattaku min tuqa sai in kun rike su kariya gare gare ku ko illa an tattaku sai in kun ji tsoron tuƙe cuta min hukunta su ko illa an tattaku sai in kun nemi tuƙatan diplomasiya tsaruwa na diplomasiya min wajensu to ya halatta musulmi su aje kafiri ƙasar kafirai ha to na kai ka musulmi wajen kafirai in ba don haka ba ana iya cutata maka illa an tattaku minhum tuqa sai in kun ji tsoron cutata wasu gare ku illa an taɓa minhum mahaba sai kuna jin tsoron su su da ta muku idan kana lil kafir satwatun idan akwai tunde ga kafiri wa tattalin zalika kana jin tsoron ya cuta ta ma ruhsatun ko ruhsatan saboda rangwamen Allah an tuwaliyahu ka so shi zahiran bayyane la batinan ba boye ba amma wal azimatu abinda an ka fi so azima matsayin sai na umaru sai dai a kashe shi ne azima mutum ya tsayi ne bai za a zamta kai ɗan gane ka ce shi ne wal azima amma abin da ya fi ƙarfi hiya mu'ada su a da'in da kawai ka kama iyan Allah sai su tuke ka din akwai mai cuta ba Allah ba haka wa muwalatu awliya illa ka so duk masoyan Allah amma muwalatu amma soyayya bil lisani ta halshi dulan kalbi ba da zuciya ba fa fiha ruhsatu ayran gulun don manzo Allah ya faɗi wani sai ga wani nan zuwa ma ban son gani shi ban so yana zuwa manzo Allah ya tashi yana nan nan shi Allah mai mai Aisha ta ce ya haka sai ce inna la bushti fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'alu Aisha muka sakan mu wasu fuska zukatan mu na tsire musu amma da kan amma da zuciya fala sabila ila ya bai halatta ga mu'mini ya soka shi ba wal azima abin da ake ce ma azima ki adabul muwalat kan ma ka so su walau bin lisani ko da harshen mara aminkum munkaran wanda ya ga abin ki a cikin ku faluka yaro ya canza shi da shi da hannunsa fa in lam yastati in bai iya in bai iyawa fa bi lisanihi da harshensa fa in lam yastati in bai iyawa fa bi qalbihi da zuciyarsa wa zalika wancananka asaful iman shine mafi raunin imani wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku guji tsoron kai ne an yadda ba alaikum kada ya gushi da ku in walaitu muhum in kun so kafirai wa ila Allah al-masir makoma duka zuwa ga Allah ne al-marji'u ilayhi makoma na ga wajen Allah fa yajazikum zai muku sakayya ajaban mamaki yuhaddiruna Allah Allah yana tsoratar da mu wala nakhafu minhu amma ba mu tsoro Allah ba ke cewa yuhaddirukum Allah nafsuhu ku ji tsoro na mamaki Allah na mu ji tsoro ne ba mu tsoron wani insanu da'ibun fi nafsi mutum mai rauni ne a cikin kansa ko la yasdu ala mace shurbiyin mutunan da bai haƙuri ga marin so dan sanda dan sanda in ya kwashe kamari ba ka iya haƙuri wala harrishan dan adam wanda bai iya jimre mazafin rana wala qursati namlin bai ya jimre ma cizon tururuwa balle kunama kai fa ya fito ala gazafin rab ya zai jimre ma yake ina yake da iko ga fushin Allah wai kabi da azaba Allah wannan wuta ba wa ma biya da abin da ke cikin ta duba min alhayyati wal aqarib bace zai da kunamu da yastabi mutum bai iya musu al insanu shi dai mutum ya hajibu alal ma'siya إذا تفكر ثلاثة أشياء أبو بوا أكو يحجبه سنة تربة عن المأسية بي إيسا أن الله إذا تفكر إننا تنانا أبو أكو يتفكر في قدر الله إننا تنانا بشر الله وشدة عذابه إكابه تسألن عذاب الله ويتفكر في ضوبه يتنانا روني ليه هوش الإنسان مثل إذا تفكر في هذه الأشياء إننا تنانا بشر الله عذاب الله شكم روني ليه لا جرم تبس يتركوا مخالفة الله زي بس سبع الله كلهم قيامة إن تخفوا ما في صدوركم إن كنتم قوي أبن لك يتكن ترى ترى ذنكم nufuwalatin kuna son kafirai ko autubtu ko kuka bayyanar ya alamu Allah to Allah ya sani la yakhfa alaihi shay'un wani abu bai koyuwa ga Allah wa huwa shi Allah ya alamu ya san ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin samai da kasai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai wa min yana daga ikon Allah ta'zimu man walal kuffar sai yayi azaba ga duk mai san kafirai wadkur ka tuna yawma tajidu kullu nafsin ranar da kowace rai za ta samu ma amilat aikinta min khairin na alkhairi muhdarran gabanta wa ma amilat min su'in abinda ta aikata na mugun abu yawaddu dan adam zai fatar lawanna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma a ce akwai matuƙa mai nisa tsakanin shi da mugun abu nai fala yasil ilaiha ya zan bai kaiwa ga mugun sabo nai wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kai nai karrara haya maimaita ta littaki wallahu Allah raufun bil ibad mai jin kai ne ga bayansa wallahu tabaraka wa ta'ala shadidur rafati bi ibadi Allah mai tsananin jin kai ne ga bayansa yau mace jini kullu nafsin ma amilan min khairin muhtaran ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi gabanta an halarto mata da shi wal insan idan kasar ayyamu umri shi mutum in kwalukan rayuwa ne suka kare ya tihil malaku mala'ika zai zo mai fa ya kafi ruha ya karɓe rayuwar ruhinsa wai yuhmalu ila al-qabr alokai zuwa kabari wai yufadu abin ne shi yajidu shakhsan zai samu wani mutum karihal manzar mai mugun magana kabihar raiha mai munin wari ya kula lahu yana ce mai afid anni to Allah je ka bani wuri la uhibbu an araka ban san ganinka ya kula sai wannan jiki mai mugun ya fuska mai wari sai ce ko ina ban zuwa ana amaluka sayya ni ne mugun aikinka طالما ركبت لي واليوم سوف أركبك ديوا كيكي هاي يو زن هايكا وإذا كان عبدا لله إن باوان الله لي صالحا نكركي إذا دخل قبر يعيش قبر إنسا يجد شيئا حسنا ليس أبو ميكو يقول لو سيكي أدل مني مقوما ما أحسن وجهك الأدب كم فكك وما أطيب رائحتك الأدب دانك أمشنك يقول سيكي أنا عملك الصالح ni ne aikinka mai kyau malama rakibtuka da yawa ni ka haye ka fal yawma tarkabu yau zaka haye wa qawluhu ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mustaran ranar da kowace rai za ta samu aikin ta na alkhairi abin halarto mata shi fi kabri ya kabarinta wa ma amilan min su'in abinda ta aikata na mugun abu ta wacce za ta yi fatar lawanna bainaha wa bainahu amadan fa'idan ina ma a ce akwai matuƙa mai nisa tsakaninta da shi wani zala wannan aya ta sauka lamma ƙalu da suka ce mala abudul aslam babu bauta mu gumaka illa hubban lillah sai dan son Allah ai gumakan nan muna bauta musu ne li yuqarribuna ila Allah dan su kusanta mu ga Allah an yi yawa ashe Allah guda mu samu wasuɗa in mun gama tarawa to shi wannan sai kai mu ga Allah wal yahudu yahudawa ووفد نجران خاطبهم النبي النبي أي مكان هذا سوء قال لو يتي أسلموك مسلمتا قالوا سوك شينان أسلمنا أي من مسلمتا أسلمنا قبلك من مسلمتا شبك لوبا وفيننا وديننا قبل دينك الدين مياطوهم الدينك وكتابك وكتابنا قبل كتابك للتاب ميارجاناك قال له النبي النبي لا يمنعكم من الإسلام فزي حلقكم مسلمتا با kaunukum taquluna kuna cewa inna isa ibnullah ibnul lillah isa dan Allah wallahu laysa lahu walad Allah bai da qalu lahu suka ce ala ayi dinin anta to wai kai wani addini ma kake kale ce dinin ibrahim addini ibrahim qalu suka ce to ai ibrahim kale hudiyya kadabahum Allah Allah ya karyata tabaraka wa ta'ala wallahu ga ya musu ya muhammad in kuntum tuhibbuna Allah in dai har da gaske kuna son Allah فاتبعوني وإن كنتم تحبون الله لك ما تفعل من شيء تاي كما قبع شيء من شو muna fata Allah ya daidaita mana Allah ya karbi ibadunmu na Ramadan wannan tafsiri Allah ya sanya mana shi a cikin zuciyarmu mu iya shi mu fahimce shi kuma ya amfane mu kuma mu samu taraki a cikinsa maulanmu Shehu Ibrahim wanda ya bulbula mana wannan ilimi daidai da shugaba larabe shi kake cewa Allah ya samu ji tafsirin sa kai na jini wannan karama ta shugaba larabe ta isa Allah ya sa mu ji tafsirin sa ba wanda bai ji a cikin mu yanzu kawai muna zauna ta abu da Allah ya sa mu ji tafsirin sa kai na jini asmar ilmi alhaqiqati mai tabin shari'a ba abin da za mu ce illa mu kama ce Allah ya kara mu shokara mu amin shomar abdullahi tafsira wanda ya sanya wannan hidima Allah ya kara mashi lafiya Allah ya kara taimakon shi Allah ya kara cika gurinsa a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani jawabi zamu yi ba kawai zamu nemi shehu malam Murtala a cikin shehu Tijani ya ruhe mana da addu'a in ma ya haye kujera shehu malam Murtala zamana kawai zai yan uwa na cikin matsuwa ga sallah ta matsu akwai wanda bai gama hidindimin sallah ba wani na nan da hidimu wani